الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gama magodiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama haɗewa wannan masallaci na as-sahaba a wannan yammaci na litinin sha tara ga watan sha'aban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ashirin da tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da ishirin hudu miladiya wanda a yau abinda muke karantawa shine kitabut tauhid za mu shiga babi da ke bayani game da wanda suka yi inkarin kaddara da kuma babin da ke bayani game da abin da ya shafi hukumcin hoto masu yin hoto sai na ga dama ce da nike da ta musamman da zai mayar da martani in yi raddi takaitacce akan mai da'awar ilimi mai da'awar sanin manhaji shi kadai da yake ganin babu wanda ya san manhaji sai shi shine abdulrazak da ke fas a fas da gidan rumbo ko stf a tsarinmu wurin tafiyar da'awanmu mukan taka ne a sannu kuma mukan dibi al'amurra ne gwalgwadon yadda suka dace farkon zuwa wannan malamin ya yi bayani a kaina da kuma nuna cewa ban san manhaji ba da saura lokacin da ya ji na yi muhadarata mai taken matsalata da 'yan ƙungiya lokacin da na bar ƙungiya kenan na gaye dalilin da ya sa na shiga ƙungiya a matsayin zarura don mu kai kariya da tsari akan aqidan musulunci da tauhidi mai martani ga manya-manyan 'yan bid'an da taɓa su da kuma tsokana su da nuna ƙarya abin da suke yi abu ne mai girma wanda suna da hanyoyi da makalkashiya da za su iya sa a hana yin muhabara na bayyana dai dukkan sababin da ya sa na shiga da kuma fitata da ne amma duk da haka da ya ji ya ji na fita ƙungiya sai ce amma da saura ya ce da saura bai san mana shi ba kaga ina da dama in zo in mishi raddi a lokacin daga na ga dama da yi wannan magana zan zo in kafa kamera in buɗe littafai in mishi raddi iya yadda nake so to amma da yake ba shi bane hadafin ba wai a ga wangana tsokanan wanga ba wangana ma wanga raddi ba shi bane fa'ida ba a hana raddi ba in ya dace da daidai in ka ba hanyoyin da suka dace sai na kire shi ta waya na ce ga abin da ake yadawa kuma kai ka faɗe sa ya ce mini da in turo masa abin nan sai na tura masa da ya je sai ce mini eh shi tsarin karatunsa idan ya biyo ta magana to zai ga abin da ya sani kan wannan abin na ce mishi ko na ce mishi ka san wani abu guda ɗaliban nan da ke gabanka ɗalibanmu ne kahin su san ka mu suka sani yau a ce ka tara su kana ganin abin da ka ga dama akan malaman garin ga a gabansu bai dace ba saboda idan ka faɗa in za ni muhadara za su zo su ma in na faɗa na ci mutuncinka duka mu bi me za su kalle mu kuma me za mu jefa mutanen agar saka haka kana ga haka ya kamata kana ga haka ya dace na ce mishi wannan ba hanya ba ce ba in kana ganin akwai wani gyara ko wani kuskure da kake ganin ba daidai ba akwai waya ko ka kira ni na ga wuri gasa da kaza da kaza da kaci kaza ka faɗi kaza bai dace da daidai ba saboda dalili kaza da kaza da kaza da kaza na ga magana ka ta dace da daidai adalci shine in sabka akan abin da nake akai na kuskure in bi gaskiya dan idan na bi gaskiya ba kai na bi ba sai dai kana da wata nema ta musamman ka ta ka taimaka min na fahimci gaskiya to amma bai bi wannan matakin ba sai bi wannan hanyar da mun iya binta amma sai muka yi shiru kun san me yasa ne shiru na kyale shi so da akwai abun nura na farko da yazo ya kafa majalisi a garin nan da karantarwa na ga fuskokin da a tsammani na ba za su taba tahiya makaranta ba dan su koyi karatu ko ilimi sai na gansu ga irin sanan da dama sun halarta sun je kuma suna shuraren karatu kaga wannan abun alfahari ne abin jin daɗi ne ya kawo mana sassauci da sauki mutanen da ba a tunanin su je makaranta ga su yau sun je a wurin shi tana karatu ba ni'ima bace ba ba alkhairi bane ba to duba ga haka sai na ga gwamma a kyale sa shi yafi to amma al'amarin sa bai tsaya nan ba halshen sa yakan sarrafa shi akan ahlus sunna agaras yadda ga dama wallahi kusan yanzu ɗalibansa da wanda suke zuwa karatunsa in ka ji lafazinsu a kan malama a garsa za ka yi mamakin abin da suke faɗa a kansu ba wannan tarbiyyar shi ce abin da ya koya musu ne suna ganin su banzaye suna ganin su mutanen banza ba mutane ba halin suna ba alƙashin karantarwa shi ce wadda shuka ce ya yi wata ran shi ma zai girbe ta kwarai ku to ‘yan uwa abin da ya tara mu a nan don mushi raddi shi ne a kan matsalar foto da bidiyo matsalar mi foto da ɗaukan bidiyo ya karanta risala ta ibn baz da take bayani game da abin da shafi hukumcin hoto to sai zafafa ƙalƙashin matsalar har yake fitar da mutane ƙalƙashin turba ta ahalus sunna kan matsalar hoto da bidiyo wanda yin hakan sakarci ne yin hakan baya da alaƙa da karatu ko ilimi wallahi mai ilimi mai karatu ba zai taɓa zargin wani ba ko ya soke shi ko ya aibata shi ko ya bid'antar da shi akan mas'alar foto ko bidiyo in kaga mutum yayi haka to wallahi jahili ne wallahi jahili ne bai san ilimi ba kun san saboda ni ga tambaya wai ita mas'alar foto ko bidiyo na fotografiya a wannan zamanin matsala ce ijtihadiyya ko kuma ba matsala ba ce ijtihadiyya kun san me matsala ijtihadiyya matsalar da babu nassi ƙarara daga alƙur'ani mai girma ko daga sunnan ma'aiki kuma ijma'i tabbatacce bai tabbata ba akan wannan matsala ina ji an gane ko mas'alar da babu alkur'ani cikinta da ya tabbatar da haramcinta ko halaccinta babu hadisi karara akan haka sannan ijma'i bai kulli ba akan wannan mas'ala duk mas'alar da akwai qur'ani kanta ko sunna ingantatta ko ijma'in malamai babu musu ko jayayya game da wannan mas'ala amma matsalar da babu alkur'ani karara nassi na alkur'ani ko sunna ingantatta ko ijma'i kullalle na malamai to wannan mas'ala akwai yiwa a yi nazari a cikinta a yi ƙoƙari a yi ijtihadi ta yadda za a iya zaƙulo mata hukuncin da ya dace da shari'ar musulunci to duk lokacin da aka ba malami daman nazari da yin ijtihadi to ka san sai an sami me sai an samu saɓani saboda abinda Allah ya fore ma mutane bi ma'ana malamai na idraki da kuma ƙarfin iya zaƙulo hukunci ƙalƙashin wani nassi ba ɗaya ba ne ba tsakankanin mutane wani ya fi wani to ƙalƙashin haka sai ka ga an samu mai saɓani wanga ya riski haka wanga ya riski haka wataƙila masu ci karo da juna wurin samun mai ake cewa natijar bincike ƙalƙashin wannan hukuncin da suke so su zaƙulo abin da ke daidai a ciki wani sai ya fahimci halacci wani ya fahimci mi haramci ina fata an gani to ƙalƙashin matsala ijtihadiyya ba bambanci matsala ce ta aqida ko kuma matsala ce daga cikin masail na fiqh kuma galibin abin da sabani ke fadawa a cikin shi matsala ce mai zurfi da ba kowa ya fiye gane ta ba to cin wannan matsala sai kaga an yi mai an samu saɓani na farko kenan na biyu daga cikin ababen da za su iya sa ka gane cewa wagga matsala matsala ce ijtihadiyya da a iya ijtihadi a yi saɓani kuma saɓani a cikinta ya halatta ya kasance akwai nassi ingantacce sai dai wannan nassin baya nune akan abin da ake nufi karara ina fata an gane bari ba ku misali malamai suka ce da misali ne ake fahimta abin da ake fada annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da ya so a yaƙi bani ƙuraiba annabi sai ce masahabban shi la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiba ka dai daga cikin ku ya kuskura yayi sallar la'asar sai ya je a garmi banu quraiza kuma banu quraiza a wannan lokacin tahiya ce mai rata kuma gashi da yamma ne sahabbai suka garzaya suke tafiya suke tafiya lokacin la'asar ya zo sai wasu suka ce za mu yi sallar la'asar saboda abin da muka fahimta cikin magana annabi ku yi sauri ya kasance la'asar ta riske ku banu ƙwararsa abin da annabi ke nufi mu yi sauri ba wai mu bar sallah lokacin ta yi fita ba suka ce saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sai suka ce mu sallah zami suka tashi suka yi sallar la'asar sauran suka ƙi sallah sai da suka ce habbanu ƙuraiza bayan lokacin sallar la'asar ya fita suka ce mu kuma ba za mu yi sallah ba sai mun je banu ƙuraiza tun da annabi ya ce kaɗai daga cikinku ya yi sallah sai an je banu ƙuraiza kaga wanga nassi ne ƙarara ingantacce sai dai abin nufin ya bayyana ƙarara ko bayyana bai bayyana ba bai bayyana ba shi yasa aka yi aka yi saɓani so da mai annabi yake nihi mu yi gaugawa ne don mu isa da wuri da la'asar ko kuma karmi ma sallar la'asar sam sai mu je banu ƙwarai wasu suka ce ba yana nihin karmi ba ne ba yana nihin mai gaugawa ne wasu suka ce a'a kawai kan mi sai mu je kan kaga sahabban annabi ne duka sai suka samu mi saɓani wurin fahimtar nasi ingantacce saboda muradin ba tabbata ba ne ba muradin ba dole bane akan abin da kai kake nihi ne ko ni nake nihi sai suka samu sabani to duk matsalar da aka samu nassi ingantacce karara sai dai nassin baya nune akan matsalar kai tsaye to wannan ya iya sa ayi sabani kuma sabani karkashin haka ya halatta shi yasa kaga annabi bai musu mi ba bai musu inkari ba bai ce mu an ce me yasa kuka yi sallah ba bai ce mu an ce me yasa ba kai sallah ba sai kyale su abu na uku da zai taimaka maka ka iya gano wanga sabanin sabani ne da ya halatta a yi ko matsala ce ijtihadiyya a samu matsalar da akwai nassi ƙarara yana nihin abin da ake nihi ne kan matsala sai dai an yi saɓani wurin ingancin nassin ya inganta ko bai inganta ba wasu suka ce ya inganta wasu suka ce bai inganta ba dole a sami mi saɓani ga hadisi ya zo ƙarara annabi ya ce kaza to yanzu malamai sai suka ja baya suka samu saɓani wurin ingancin nassin wasu suka ce nassi bai inganta ba saboda dalilin kaza dalilin kaza da kaza wasu suka ce a'a ya inganta haka dole a sami mi saɓani kuma irin wanga saɓanin ya halatta a samu saɓani ƙarƙashin wannan matsala kowa ya zuba ƙoƙarin shi don cimma mi don cimma gaskiya ina fata mun gane shi yasa duk matsalar da ya halatta a yi saɓani cikinta to idan aka samu saɓani bai dace ba a matsayinka na ahalus sunna mai da'awar kasan gaskiya mai da'awar kasan manhaji ka zargi wani da bai tafi akan abin da kake tafi akai ba kan matsalar da aka samu sabani akan ta matukar sabanin akan ta ya halatta a samu sabani akai aske kuna fahimta ku ana ganiya to alhamdulillah mu dauki mas'alar hoto mas'alar mi hoto matsala ce da aka samu saɓani a kanta a ina aka samu saɓani wurin minastin kenihi shin dukkanin hoto zai shiga hamma na fotografi da ake amfani da kamera da shi ko ko sai foton da ya taƙaito da ake yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam din nusus da suka zo masu hani akan ayi hoto sun zo ne suna magana akan hoto kamar haka na farko wanda aka zana da hannu ko sabani babu akan cewa wannan hoton menene haramun ne kuma kokarin kwaikwayon halitta Allah ne wanda Allah ya hana haka na biyu ko ya kasance saƙa shi ne aka yi aka yi wasu tufafi da shi labule ne shinhuda da makamantan sai aka yi hoton wani abu daga cikin ababen da suke da rai daga cikin halittun Allah wannan ma zai shiga a ciki duk da akwai sabanin malamai a dafa da suke ganin cewa in labulan za a walakanta shi ne ko taka shi ne ko rinda da za a kwantawa a kanta ne wasu na ganin ba laifi a can fa zamanin mutanen kwarai ma an sabani duk da wannan sabanin in aka kula da shi za a gano cewa wannan ma ya shiga ƙarƙashin hani ko da su kusa ƙashi akai so da annabi ya yi musu akan irin wannan hoton nan hoto na uku shi ne wanda aka kwaɓa wani abu aka yi butun-butumin shi laka ce da duk wani abin da za a sarrafawa a yi kwaikwayon mutum ko ɗaya daga cikin halittun Allah wannan ma sunan shi ne sura to hadisan gaba ɗayansu suna magana ne akan wannan sura dan zamanin manzon Allah babu me babu kamera ko akwai na ji yana cewa wasu na cewa wai zamanin annabi babu kamera yana ganin cewa faɗa haka aibi ne to na ji akwai akwai to me kake so mu faɗa kenan wai hujjar shi wallahu khalaqakum wama ta'maluna wama kana rabbuka nasiya ke nuna cewa me yake cewa akwai kamera zamanin annabi in aka ce babu an saba mu wanga ayan ne babu kamera zamanin manzo Allah ko akwai babu to abin da yasa malamai suka yi sabani shine shin wanga hoton na kamera zai iya shiga ƙalƙashin wancan hoton da annabi ya hana na sassaƙawa ko na zanawa ko na saƙawa saboda hoton da aka sassaƙa ko aka zana ko aka saƙa a cikin sassaƙawa da zanawa akwai ƙoƙarin kwaikwayon halittar Allah ko babu akwai yanzu idan aka samu desinatar na gaske sai jibe kai zo yi irin hoton ka gaban go ba haka bane ba ko ko yadda suke yin hoton ƴan siyasa ba in ka ga ɗan siyasa sai kai zaton shine din ma kuma wallahi da hannu ya zana shi wanga yana nuna ƙurewa wanda ya mi wanda ya zana nan yana nuna iyawar shi kuma yana nuna kamantawar shi da wancan mutanen da ya kokarin zanawa anan kaga ko shakka babu nan akwai kokarin kwaikwayon halitta Allah wanda wannan haramun ne kabiratu min al-kaba'ir to amma idan na dauki hotonka da kamera idan mace ta dauki hotonka yaro ya dauki hotonka mahaukaci ya dauki hotonka makahu ya dauki hotonka menene nasu na ƙwarewa a ciki da zai bayyana sun ƙware wurin iyawa menene nasu me suka kawo sabu a cikinka da suka ɗauki hotonka menene su suka zana idan su suka zana hannun su suka zana kumcin da idanun da liban da komai su yi ƙoƙarin ɗoko halitta Allah da surar da Allah ya yi daga inda take da maido ta nan gatanan ba ta da bambanci da waccan ba abin da suka kara a matsayin nasu illa kamera da suka doka da ita to sai malamai suka yi sabani wasu suka ce umumin nassi na nuna sunan hoto kuma wanga ma yana karba sunan hoto dan haka ya shiga ciki wasu suka ce a'a wancan hoton zane ne akwai ƙwarewa da kamanci da ƙoƙarin kamanta halitta Allah da tashi ta hanyar zanawa da iyawarsa da yin kaza yin kaza wanga kuma ba abin da yi daga cikin ɗaukar hoto da yi sai suka ce ba ta shiga ciki kaga an samu mi kenan an samu sabani to irin wagga matsalar da aka samu sabani bai halatta ba sai ana cece ku ce a cikin ta bai halatta ba ka dinga aibata dan uwanka ƙarƙashin wannan matsala ko ka nuna mutanen banza ne ko ka badda shi kai tafi kan ra'ayinka da kake ganin cewa haramun ne yayi jajirce kan haka har ka game da ubangijinka abin yaba maka ne kai da kake ganin ya halatta tafi akan haka kar ka zargi mai haramtawa kai mai haramtawa kar ka zargi mai halattawa da masashi ijtihadiyya da yajuzu fiha al-khilaf me nan aibatawa wallahi in ba dan wagga mas'ala ta aibatawa wanga bai isa mu musharadi ba Allah sau da ba malami ba ne ba ɗalibin ilimi ne amma za ku zo ku gani yanzu to bayan mun gano matsala wadda yake ijtihadiyya ya halatta a yi saɓani a cikinta to idan aka samu wannan saɓani ya ya kamata mu kalli junanmu idan ya tabbata ‘yan uwa cewa matsala matsala ce da saɓani ake yi kuma ya halatta a yi saɓani a cikinta sai ka ɗauki wani ra'ayi ka yarda da shi na haramci ko na halacci an gane ko? to ya kamata ka nura da wasu al'amurra masu muhimmanci na farko ba ka da damar ka yi musu ko ka yi inkari ko ka muzanta ma wanda ya saba maka bai halatta ba in dai ke da gaske ka san manhajin magabata in dai ke da gaske ahlus sunna ne na gaske to bai kamata ka aibata wanda ya saba maka ba a cikin mas'ala ijtihadiyya da ya halatta ai sabani a cikin ta ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala yace qala isma'il bin sa'id bin sa'id shalanji wannan mutum ya ce sa'altu ahmad na tambayi imam ahmad ibn hanbal hal tara ba'san an usalli an yusalli ar-rajulu tatawwu'an ba'da al-'asr wash-shamsu baydha'u murtafi'a ya tambayi imam ahmad dan hanbal ya ce shin kana ganin wani laifi akan mutum yayi sallan nafila bayan sallan la'asar rana ta daga tana haske qala sai yace la naf'aluhu wa la na'ibu fa'ila mu kan ba ma yin haka kuma ba ma aibata wanda yi haka haji amsa ko daga imam ahmad dan hanbal yace mu ba ma yin haka sannan kuma ba ma aibata wanda yi haka sai dai na ganin matsala ce ijtihadiyya da ya kamata yi sabani a cikin ta dan na saba maka ba na yi to ba zan aibata ka ba ina fata mun gani saboda da haka imamu abu hanifa yi fatawa yana ganin cewa babu laifi ayi wannan magana zaka samu zaka same ta cikin fathul bari na ibnu rajab fathul bari nawa ibnu rajab al-hanbali yana da fathul bari kuma shi ya fare kahin ibnu hajar al-asqalani shi ya fare Allah bai sa ya kammala shi ba ya mutu wanda malamai na cewa da a ce ya kammala shi da ba za a taba samun wani littafi da ya kama da shi ba sai dai bai kammala shi ba ibn hajar al-asqalani shi yazo yi fathul bari wanda yau shine marji'i babba na sharh sahih bukhari Allah ji kansu gaba ɗaya gafarta musu kenan kaga abin da yafi dacewa da kai idan aka samu mas'ala ikhtilafiyya wadda mas'ala ce wanda ya halatta ai sabani a cikin ta sai ka ɗauki wani ɓangare da kake ga shi daidai da kai ka bar wani ɓangaren to bai halatta ba ka aibata wanda ya ɗauki sabanin abin da ka ɗauka balle har ka ce za ka yi hukunci a kan shi na cewa jahili ne ko kuma ɗan bid'a ne ko ɓatacce ne duk bai dace ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa masailul ijtihadiyya ko masailul ijtihad man amila fiha bi qawli ba'd al ulama lam yunkar alayhi wa lam yuhjar ibn taymiya ce mas'aloli na ijtihadi duk wanda yi aiki a cikin wannan mas'alolin da fadan wani shashi na malamai to ba za a masa inkari ba kuma ba za a kaurace masa ba mas'aloli na ijtihadi duk wanda ya ɗauki wani ra'ayin wasu ɓangare na malamai a ciki to ba za a masa inkari ba ko musu ba za a ƙaurace masa ba ya ce wa mana amila bi ahadil ƙaulai ne lam yunkar alaihi duk wanda ya ɗauki ɗayan magana biyu ba za a masa inkari ba kuna fahimtar magana kamar masala hoto wannan in ka ɗauki halacci wanda ya ɗauki haramci ba zai maka inkari ba in ka ɗauki haramci wanda ya ɗauki halacci ba zai maka mi ba zai maka inkari ba to kai dan za ka badda a mutane da sunan sanin sunna kana kokarin mutane ba su san daidai ba saboda sun doki sabanin abin da ka dauka kaga bai dace ba wannan magana zaka same ta cikin majmu'ul fatawa juz'i na 20 shafi na 207 ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah yake cewa wa hadha an-naw'i wa hadha an-naw' وهذا النوع من الاختلاف irin wannan nau'in na sabani la yujibu mu'adatan baya gadar da gaba ko kuma kiyayya wala iftiraqan fil kalimati sannan baya gadar da rabuwa a cikin kalma ku hadu kanku dai mana wala tabjidan lishaml baya watsa taro fa inna sahabata radiyallahu anhu saboda sahabban manzo Allah yarda Allah tabbata gare su ikhtalafu fi masail kathira sun yi sabani cikin masaloli masu yawa min masail al-furu daga cikin masaloli na al-furu kenan masaloli wanda suka shafi fiqh kal jaddi ma al-ikhwa kaman mas'ala ta kaka tare da ‘yan uwa wurin cin gado yaya sun ci gado ko ba za su ci ba wasu suka ce sun ci wasu suka ce ba za su ci ba saɓani ne ko ba saɓaɓe ne wasu sun aibata wasu akan haka wasu sun badda a wasu akan haka wasu sun yi muso da wasu akan haka haka sahabbai suka yi da masu kamar su daga cikin sabanin da sahabban annabi suka yi wannan magana za ka same ta a cikin as-sawa'iqul mursala juz'i na biyu shafi na 217 to irin wannan matsala idan ta zo matsala ijtihadiyya da aka samu sabani a cikinta wanda ya halatta ai sabani a cikinta saboda asbabikin da muka bayyana baya to wannan matsala tana zagayawa ne tsakanin al'amari biyu tsakanin lada guda da wanda ya kuskure da kuma lada biyu ga wanda ya samu daidai kaga rahama shara musulunci ko idan aka samu matsala ijtihadiyya wanda ya halatta ai sabani a cikin ta ni na dauki wanga bangaren kalkashin ijtihadi na da kokari na da kokarin kwakwalo hukuncin ta cikin wasu dalilai sai na dauki wanga bangaren ko nayi kuskure to ina da lada daya wanda kuma ya dace da daidai yana da ladami biyu to don mi za mu sabani don mi za mu zargi juna don mi za mu aibata juna wanda ya kuskure lada ɗaya wanda ya samu daidai lada nawa biyu kuma cikin ni da kai ba mai tabbatin shi ke kan daidayan kowa ƙoƙarin shi ne ki so da matsala ce da babu abin da ke nuna cewa kai ke kan daidai ko ni ina fata an gane kenan babu damar ka rika raina mutane ƙarƙashin wannan matsala ka rika ganin cewa an ga sunna ce ta annabi suke ko sunna izala wace irin magana ce waka abin nan dauki wannan malamin in ya cancance karbi sunan malami Abdurrazzaq an ba shi labarin yan agadas ne bai san su ba yan kahin ma ka ce ma mutane yan izala shin kab Nijar akwai kungiyar izala akwai babu ita wallahi wanje izala Najeriya take tsakanin izala Jos da ta ina da ta Kaduna nan kungiyoyin da gare su ba su wuce guda uku wanda suke da awas sunna ko ihya'us sunna ko alkitabu was sunna ko ahlus sunnati wal jamaa kuma abin tambaya shin duk wanda ke garin agaras dan kungiya ne daga cikin malaman da ke da'awa kaga anan ma babu adalci kai ma mutane kudin goro ba gaskiya bane wallahi zalunci akwai du'a wanda suka shahara garin agaras ba su da alaka da kungiya kuma ba saba yin ta kuma ba sa yin ta malam hashim na daga cikin su Allah ya kare shi ya kare shi ya tsare shi amin wace kungiya yake ba ya kungiya malam bashir abubakar wace kungiya yake ba ya kungiya Malam Usman Abdul Wahhab wace kungiya yake? Ku gaya mini. Bai kungiya ko guda. Abokanan mu ne tare muka taso. Ni kan kaina a yanzu a wace kungiya nake? ba na kungiya ko guda kuma ba na fatan zan yi kungiya har in haɗu da ubangijina kuma kun san menene sababin da ya sa na shiga kungiya kuma na gaya muku kowa shi a cikin muhadarar da nayi wallahi tallahi ban taɓa shiga cikin damuwa da tashin hankali da kuncin rayuwa ba sai da na shiga kungiya saboda cikin kungiya kowa gwani ne kowa malami ne kowa na da ra'ayi ya za ya zama lafiya ban taba ganin mutum mai haƙuri ba sai wanda ke cikin ƙungiya da sunan malamta malami bai da mutunci cikin ƙungiya billahi allazi la ilaha illa huwa sai ƴan kaɗan za su iya ganin mutunci shi wanda suka san mutunci ilimi da malamai ka taɓa ganin ƴan ƙungiya suna zuwa karatu da littafi bango zuwa bango ka taɓa gani ya za a su girma mai ilimi da malamai su wallahi ban taɓa samun ni'ima ba bayan ni'iman musulunci da bin tafarkin sunna sai ni'imin fita ta ƙungiya kullum ina gode ma Allah da na bar mi da na bar ƙungiya kuma ina fatar kar Allah ya haɗa ni da 'yan ƙungiya yau billahi la ilaha illahu da za a yi alfarma a ce ana gayyata 'yan agadas su je madina don wanke masallacin manzan Allah aka kire ni ciki aka ce amma tare da ta buga kungiya ce za mu ta yi billahi lazi ba ni zuwa so da bana bana ra'ayin sam ni da ra'ayina a wuri na yanzu da shiga kungiya goma shiga rijiya to duka yan agarasu na yan kungiya ka zo kana musu kudin goro ko malaman gara na zano maka malam hasha malam bashir malam usman billahi allazi sai su karantar da shi a yanzu duk fannin da yake so na ilimi Allah na san da sun fi shi fintin kau ko hada ba ai wannan amma sai ka ga yana kudin goro wani bi zai ga yi magana ma da take dauke na ma'anar zagi za ku zo ku ji insha Allah ta'ala dan za mu danna shi kowa ya shi shi in Allah ya yarda kaga zalunci ne karka yin kudin gora ga yan agadas kana kanuna ba san manhaji ba sai kai ina ka san manhaji me ya manhaji Allah ke shi mai kare dan haka yan uwa dan mas'ala ta ijtihadi da ya halatta ai sabani a cikin ta to bai halatta ba a dinga musu da juna bai halatta ba a dinga gaba da juna bale a dinga badda a juna ana nuna cewa wa'anga ba su san manhaji ba wa'anga ba kan daidai suke ba duk wanda ka ga yana yin haka billahi allazi baqo ne cikin fagen ilimi kuma yaro ne duk wanda ya nutsu cikin karatu to karambani ba na shi bane ba karambani ba na shi bane ba bale akan mas'alar hutu Allah ya samu dace to mas'alar hutu ƴan uwa mas'ala ce ijtihadiyya Muhammad bin Salih bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala dalibai sun tambaye su akan mas'alar hutu ce ana yawan tambaya akan ta malam wani wuri ka ce kaza ka ce kaza game da mas'alar hutu ce dan Allah kar a damu mutane game da mas'alar hutu me ya mas'alar hutu da za ku damu mutane akan ta yace mas'ala ce ijtihadiyya da a iya sabani a cikin ta duk mai so ya shiga YouTube ya tambaya tambayar da aka mu'asaimin game da matsalar hoto na fotografiya mai yace ce wata matsala ce za ku haici mutane a kanta matsala ce wadda sai da ita kamar wata matsala ce wadda da ita ce za a kwato masjidil aqsa bale ku hana mutane shakatawa a kanta kamar haka usaimin ya gai wallahi bin baz ma za ku zo ku shi magana shi shi yasa yanzu mun ji me matsala ijtihadiyya ko mun tabbata hoto na kamera yana shiga karkashin mas'ala ijtihadiyya to mas'ala ijtihadiyya kamar yadda kuka sani foto na cike na photography wanga da video shi yasa sai malamai suke sabani game da ita sai ka kasu kashi nawa biyu wasu suka ce halal ce doka foto da yin video wasu kuma suka ce mi haram ce ga malaman da suka ce haram ce daga cikinsu akwai a sheikh abdulaziz bin abdullahi bin baz shi yana taikan cewa mi hoto da na da da na kamera fotografiya dukkansu haram ne bayan shi akwai a sheikh al'albani rahimahullahu ta'ala ina ga ce albani kenan mai sifatu salatin nabi ba albanin zariya ba Allah ji kansu gaba ɗaya yayi musu akwai ash-sheikh muqbil al-wadi'i shi ma ya ce akan cewa yin foto haramun ne da kowace irin abin da aka yi amfani da shi akwai ash-sheikh Abdul Aziz al-sheikh akwai ash-sheikh Salih al-Fawzan akwai ash-sheikh Abdullahi Ghadiyan akwai Abdul Razzaq Afifi akwai Bakar Abu Zaid akwai Mustafa Al-Adawi da wasu su ma da mu'ambata duka malaman nan malamai ne na kwarai malamai ne masu jin tsoron Allah ba masu biyar sarran su ba suka bibiyi mas'ala iya abinda suka cimma na ilimi suka ce ba bambanci tsakanin na kamera da na da duka haramun ne da haka bai halatta ba ga bangaren da suke ganin cewa halal ne dan kasancewa mas'ala ce da aka yi mi saɓani kuma ya halatta ya saɓani a cikinta na farko akwai muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah shi yana ganin ya halatta na biyu akwai Hamad ibn Muhammad al-Ansari akwai Sheikh Abdul Abdullah al-Muni'a akwai Salih al-Luhaidan akwai Sayyid al-Sabiq akwai Muhammad Bakhit al-Muti'i an gane ko da makamantansu daga cikin malamai da dama wanda suke ganin su kuma bangaren su yin foto menene halal kuma wa'anga malaman ma da na ambato mutanen kirki ne ba masu sarrai ba kullun gurinsu ya za a yi su aza al'umma annabi kan daidai duniya ta shirye su kuma an san suwa ne ka ɗauka ibn usaimin waye bai san shi ba waye bai san ƙoƙarin da ya zuba al'umma annabi ba waye bai san manhajin shi da kasancewa ahlus sunna ba amma ya ce akan cewa shi ba ɗaya bane ba halal ne dadda ya kawo surutkin shi ya aji amma ya ce menene halal ne ɗaya daga cikinsu wa'an gabin kaji wani ya ce wani ɗan bida kaji wani ya aibata ɗaya kaji wani ya mu wani inkari ko musu kaji wani ya zagi wani daga cikinsu ba zai taɓa yiwa ba saboda masu ilimi ne kuma sun san mai ilimi amma kai yau akan foto kana kokarin ka badda an mutane ka nuna mutanen banza ne wannan shi ke nuna karamcin karatunka da rashin ilimin ka wallahi bari mu karanta maganar bin baz shi da ke ganin haramci ku ga akwai wani darasi da ya kamata mutum ya ɗauka a cikin maganar bin baz ga tambayar da aka mishi aka ce ma hukumu taswirin muhadarat bi jihazin fidiyo lil istifada minha fi amakina ukhra lita'ummal fa'ida aka ce ma bin ba me hukuncin dokar muhadara da abin dauka kamar bidiyo irin wannan da kuke gani suka ce mishi dan yin amfani da ita da samun fa'ida a cikin wasu wurare daban dan fa'idar ta gami gaba daya dan kai kai bidiyo nan a ganta Kano a ganta Libya a ganta Algeria ko baka ba suka ce mishi to me hukuncin yin haka Sheikh bin Bas ga amsa shi sai ce hadha mahallu nazarin gaskiya yin bidiyon nan abu ne wanda yana son nazari kaje magana shi ko abu ne wanda yana son nazari wa tasjiluha bil ashri bil ashri tati amrun matlubun amma dokar su ta hanyar mp3 da kasa kasai saboda lokacinsu kasakasai na yake amfani da su nazari ya ce ɗoka wa'azin ta hanyar kaset abu ne abin nema wala yi ta juma'a ila sura ba a buƙatar hoto ko wani abu sai ce walakin na sura ta kada yi ta ju ilaiha ba'adul ahya sai dai ita sura bidiyo bi ma'ana mai yiwa a wasu lokutan a buƙaci bidiyo hatta yi urafa wa yutahaqqaqa anna almutakallim fulan ta yadda za a iya sanin a tabbatar da cewa mai yin maganan nan fawana ne kaga sauti ya sha babban da mi na iya ka maka magana wannan ce wana ma da kake yarda da shi yace abin nan halal ne kunna ma sauti suka ce ba ba sautin shi bane to amma bidiyon shi cewa kama ni jayayya sai bin ba zai ce to wani lokaci an buƙaci bidiyo saboda ba ta kama da mi sauti kawai yace fa suratu tuwaddihu almutakallim ibn baz yace sura video da hoton mutum tana bayyana shi waye wa qad yakunu zalika li asbabin ukhra kuma hakan ma yana iya kasancewa saboda wasu sababban na daban ai video to tsaka ji amsar shi sai ce fa ana indi fi hadha tawaqqufun gaskiya ni bin baz game da sha'anin ɗaukan muhadara ta hanyar bidiyo na yi tawakkufi na yi tsaye ban ce halal ba kuma ban ce mi ba haram ba to kai da ke karanta littafin bin baz don mi baka tsaye da irin wangale daban da bin baz da ba a kai amma kai kake kokarin kamumai da mutane mutanen banza kan matsalar foto da bidiyo sai ce na yi tawakkufi gaskiya ba ni don hukuncin da zan ci ba zan ce a yi ba ba zan ce kar a yi ba من أجل ما ورد من الأحاديث في حكم التصوير لذوات الأرواح وشدة الوعيد في ذلك أبن يساني شرونا يتسبو أبن يزون حديثي game da hukuncin mai ɗauka hotannin ababen da suke da rai na tsananin ukuba game da hakan shi yasa bazan ce eh ba bazan ce a'a ba sai ce wa in kana ka shi ga magana tana da amfani da kyau shurara kai da ke kokarin badda a mutane kana nuna cewa mutane mutanen banza ne kan bidiyo da hoto bin baz ya ce wa in kana jama'atun min ikhwani ahli al-ilm diddadai an samu wasu gungun jama'a na ‘yan uwana ma'abuta ilimi bai ce sa karkaru ba bai ce masu wa'azin suna ta gaske ko ta yin izala ba me ya ce ‘yan uwana wasu ‘yan uwana ma'abuta ilimi ra'au annahu la ba'sa bi zalika lil maslahatil amma suna ganin babu laifi game da yin bidiyo saboda amfani mai gamewa ya aibata su kaga magana ya gaita mi ta girmamawa da karramawa duk daga matsalar shi shi yana ganin kan mije ce haramun ne wurin shi yayi tawakkufi kan bidiyo da za a yadawa bai ce ayi bai ce amma sai ce wasu ƴan uwana suna ganin za a iya yi kaga bai aibata su bai zagi su bai nuna cewa ba sunna ce ta yin izala ba sunna ta ahlus sunna ba kamar da shi wanga ke da'awa ilimi yana faɗa har wannan ba maganin wanda suka dace ba ne amma bari in kunna muku shi ku ji abin da yake faɗa shi maimakon ya faɗi irin wannan magana ta bin baz barka ji abin da shi yake faɗa aiwa to tsaka shi abu tsara ɗaki Allah ba kasantuwar akwai hoto falaje da talaha annabi ta nabi ki shiga ka ba kwata kwata ki shiga shine a cikin bukhari da al'allama ibn baz ya kawo wannan abin nan ko bari daga baya za mu karanto shi da ya kawo wannan wannan waje annabi ga hoto a cikin kaba yake shiga yake shiga sai ibn baz ya ce wannan yana nuna cewa gaskiya kaman in sai dai in maslaha ta kama wajen da aka kai hoto in akwai maslaha ka shiga ka shiga amma ba ka ba za ka shiga ba an bai to taro ga kamera in dai ba shugaba ba ne yake yi ka ko kuma baka da baka da wasa ta cewa to shine ake masu ibn ba su fauza su abin nan sai sai ka ga da ka je YouTube sai ka video kaza video kaza shine ake masu mana baka da ta cewa amma inda aka kai hoto annabi bai shiga in kuma kana sunnar annabi ko inda aka kai hoto baka bi bar bar zamu don kana ta cikin bukhari talikat ibn ibn bas za ka ji abin da yake karkashin wannan hadisi in sunna kake yi sunna sunna suna kashe muku al'umma suna kashe muku al'umma da su da mara da tar abin nan su rasa abin da za a raya garin abin da sai a raya
sunnar suke rayawa da sunnar suke rayawa waɗannan da za su halaka muku al'umma da su da maragaita yanzu ya dace ga mutane ga magana kan bidiyo haka yayi tsakaninku da Allah ya adalci ni ban iya faɗa ga magana akan shi ba na iya na iya linka haka akan shi wallahi amma ba zan faɗa ba bai dace ba matsala ce da an samu sabanin da ya halatta a samu sabani a kanta ka sai kan haramci yayi riƙi wuta kan haka kuma ga yamma mutane iya fahimtar ka ga ya musu iya abin da ka gane nuna musu su dai kan matsayin abin da ka tayi amma in aka samu da suka saba maka kar ka zargi su tunda matsala ce da yin sabani cikin ta kaga bin baz haka yace sai wasu bangare na ƴan uwana ma'abuta ilimi suna ganin hakanan ya halatta saboda matsala maslaha mai gamewa to kaji magana shi ta dace da ta bin bas kuma littafin bin bas ne ke karanta wa mutane akan daga ce mutane maragaita su ayi maragaita wai wanda suka ta yi wa'azi a ran su ayi suka ji wa'azi a ran malam hashir dr rabiu malam hashir na san ba ɗin ƙungiya ba ne ba Dr. Rabi'u ma ina kyautata zaton baya kungiya da kungiyanci yana dai yin huduba a masallaci ƴan kungiya wanda in ya sani ko bai sani ba ƴan kungiya suna amfani da shi ne a matsayin wata biyan bukata wanda da shi ne za a biya ta kuma amma ba na ganin cewa zai kungiya ko zai kungiyanci ina kyautata mai zato to su ne maragaita tsakanin ku da Allah ya dace a ce mu wannan mutane maragaita wallahi sun yi shi karatu na rantsi da girman Allah amma za ku zo ku shi karatun shi yanzu dan za mu mishi gyara na iya karatu ya iya tada baki tukun dan ya san matakin ilimin shi a garin nan saboda fangama fangaman da yake yi ya kamata a mishi haka dan ya gano shi waye inda ya yi shiru ya girmama ilimi da malamai ya nuna cewa shi ma neman ilimi yake yana zuba kokari irin nashi babu laifi sai a kawo da kai gaba da wasu kurakuran shi a iya nabbaha shi ta ɓoye a ce gyara kaza gyara kaza gyara kaza saboda kai ɗin kamar mu ne gano ɓannaka idan aka tashi zagin ‘yan izala fa in yi wani abu ta kan shi za a biyo a duro a kan mu fa kun san da wannan ko ba ku san da wannan ba to kenan dole mu ce mishi gyara kaza amma da yake ya fito fagen cewa ya hi kowa shine masanin manhaji duka ‘yan agaras ‘yan ƙungiya ne ɗan bid'a ne shine ahlus sunna da wanda suke shuraren shi to ya kamata a nabbahar da shi a koya mishi ya iya karantawa tukun ka hanyar zan masanin manaji bar mu biye muku kurakuran shi yanzu a cikin littafin da ke karantawa na biyu kuskure na farko aikin da annabi ya sani in shi ma wanda nake neman yanzu kai ka je kai Allah ta da'a سورة إلا تمسها
حديث أبو الحياج الأسد يكي كرنتاوا wanda ke wasiya game da aikin manzon Allah da ya aiki ɗaya daga cikin sahabban shi shine Ali ibn Abi Talib sai ce Allah ta Allah tada'a suratan illa tamastaha haka nassin hadisin yake daidai kenan amma shi cewa yi Allah ta da'a suratan illa tamastuha tamastuha ne daidai haka ake karanta shi bari ƙara mai mita maka kushi a za mu bar maka komai bayan su tunda dai ba ka da mutunci haka shi aikin da Allah ya sani shi ma wanda nake neman yanzu kai ka je kai Allah ta da'a suratan illa tamastuha me yace tamastuha so uku wallahi yana maimaita wannan wurin so nawa so uku to kuskure ne ba tamastuha bane ba tamastaha bi fathi ta'i la bi dhammiha da yi mata'i fatha ba mata dhamma ba na dai kenan kuskuren shi na biyu hawa bai karanta hadisi ba kuma kake hukunci akan mutane lafazi baka iya karanta shi daidai ba dan sanawiya da ya tsaye karatu mai kyau dan lise wallahi in dai faranko arabi ya tsaye karatu bai kamata bai yi wannan kuskura bale kai ka yi shi inda karan farko ne an ce tuntuban halshe ne so uku yana maimaita haka tamastuha tamastuha kuma karka nuna cewa mutane ba san manhaji ba kana wawaita mutane akan bidiyo ko hoto yanzu ma aka fara kuskuren shi ne
ina bi talib ya ce ala ab'athaka ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam an la tad'a suratan illa tamassuha ajnabi ko illa mi kuma ala ab'athaka yace ala aba'asaka wanda kuma ala aba'asuka ne ba aba'asaka kuskuren shi na uku wannan biyu ne game kenan sai a ce uku ko yanzu zamu je kuskuren shi na hudu
abata yanzu abin da nake so a gare ka kaje ka'aba ka'aba dakin wani kaje ka'aba fa yafu kullu suratin fiha dakin Allah masallaci shiga duk inda sura take ka goge mini ita
wa yamhu wa yamhu kull suratin fiha nan ma ta buka kuskure an ya'tiya al-ka'bata fayamhu haka ya karanta shi an ya'tiya al-ka'bata fayamhu kullu suratin fiha wanda daidai shine fayamhuwa fayamhuwa da yi mawawun fataha so da fataha tana da sauki ta iya bayyana tanda an ya'tiya da ya fada daidai ne bai ce ya'ti ba amma wurin fayamhu huwa sai ce fayamhu kuskure na nawa kenan na hudu za mu je kuskuren shi na biyar
umarnuwa to sai ka tambaya sunnarwa ake yi sai ka tambaya alal yadda kulha ta san wani abu ka ba ɗakin Allah ba kasantuwar akwai hoto falal yadda kulha annabi sai annabi ki shiga ka ba kaga anan ya faɗe ta daidai ya faɗe ta da kuskure falam yadkhulha da yima lamun sukuni saboda shigan lam daidai ne amma sai ce falam yadkhulha kuma sai ce falam yadkhulaha wanda ke nuna bai san ka'idar ba inda ya san ka'idar daga ɗaya zai tsaya falam yadkhulha kawai zai tsaya akai wanda ka gana nuna jahilcin shi akan bangaren nahawu bai san komai ba cikin nahawu lafazin hadisi ma bai karanta daidai ba da haka kake ta jayayya da malaman gari wanda na san za su iya karantar da kai ba tare da littafi ba mu je kuskuren shi na shida
Allah ka shirya mana al'umma amin
hatta muhiyat kullu siratin fiha annabi bai shiga ba ka ba ba sai da aka goge duk hoton da ke ciki yace hatta muhiyat kullu suratin fiha muhiyat kuma kulla me ya kamata yace hatta muhiyat kullu ba kulla ba kaidodin ban gaya maka su saboda me yasa ake cewa kaza ba a cewa kaza sai dan gaya maka kuskuren je kai karatu dan ka gano me yasa ba a cewa kulla sai kullu eh wallahi da ya taka a sannu babu daman mushi wanga haka me amfani mu mushi haka me fa'idar shi to amma tun da yayin tsaye yana nuna mutanen banza ne mu ɗan bid'a ne ba mu san daidai ba ɗan ƙungiya ne ɗan izala ne to bari mu fito mu gaya ma mutane matakin ka na ilimi dan masu shuraren ka da suke ruwa da kai su san me matakin ka su san kai waye Allah ya sa mu dace burko wata magana tashi da ke nuna raina malamai sai dai in maslaha ta kama wajen da adda koyo to in akwai maslaha ka shiga ka shiga amma ba ka ba za ka shiga ba an ga yato taro ga kamera nan in dai ba shugaba ba ne yake yi ce ka kukun ba ka da ba ka da wata ta cewa to shi ne ake masu ibn ba sai su fauza su abin nan sai a sai ka ga da ka je ke youtube sai ka bidiyon fauza bidiyon kaza shi ne ake masu mala
kashi abin da yace nan idan ka je wuri ka iske an yi bidiyo an sa kamera wurin bai kamata ka shiga wurin ba sai in darura ce ya ce irin shi ne kaga ana yi masu binibaz da su fauzan to binibaz da ya sayan ce maka wallahi ba gaskiya ka faɗa masa ba kuma littafinsa ne ke karanta binibaz fatawashi ta ƙarshe game da abin da ya shafi bidiyo da za a ɗauki muhadarat da annadawat a yada duniya da mutane su fa'idanta da aka tambaye shi cewa yi gaskiya asalin hoto haramun ne duka asalin hoto dai haramun ne sai dai yace bayan yayi bayani mai tsawo yace sai na darura irin na kart irin na passport irin na me yake ce mishi ga ta mota farmi na mota yace babu wani laifi saboda darura yace amma da ina takura ina samun damuwa game da muhadara idan ana yi ana ɗauka amma sai na ga in an ba mai neman fasfor ko wani abin da ke kama da haka damar ya yi hutu don wannan maslahar tashi shi kaɗai to me zai hana a yi maslaha ta bidiyo ta muhadar da za ta amfani kowa da kowa yace bukatar shi shi huwan ga ita kadai ce to ina bukatar al'umma gaba daya in an ba wanga dama me zai hana a ba al'umma gaba daya dama wannan ita ce karshen fatawarsa karshen abin da ya faɗa game da abin da ya shafi mi al'amarin bidiyo Salih ibn Hamad al-Usaimi shi da kanshi cewa yi fatawa guda biyu ta bin Bas wadda ta ƙarshen shi ne yana ganin cewa babu laifi a dinga ɗaukar muhadara don buƙata amma yawan ɗauka na barkatai ku ne nan ku ɗauki bidiyo wannan ku shakka ba mu mu goyon bayan shi da yadda ka je ka yi bidiyo da me fa'idar shi amma wata muhadar da za a fa'idanta wani jan hankali ga al'umma da za a iya gane mene da abin a nisance shi babu laifi wannan amma kadiba yanzu yadda ya ce da kaga an mabin ba su hoto ko bidiyo to kawai an yi ne saboda darura ya zo wurin manya ne ko wurin wani abin da ke kawa da aka an mushi ne ba tare da ya sani ba kenan a'a akwai wanda ya sani karshen fatawar shi ya yarda abinda muke so da kai in kai baka yarda ba kana hana doke ka da an zo ka ce tsaida na hana ka hana babu laifi wallahi kuma abinda kai yayi kuma ka burge mu saboda ka dauki bangaren da kana ganin shine gaskiya kuma ba mu zargin ka akai amma wanda ka ga yana yi karka zarge shi karka aibata shi kamar yadda kai kake yanzu ƴan uwa saboda lokacin sallah yayi a takaice dai foto ko bidiyo malamai sun sabani game da shi wasu suka haramta wasu kuma suka mi suka halatta ni kan kaina na he nutsuwa da bangaren wanda suke ganin cewa kar ayyahi abinda na he nutsuwa da haka na fi nutsuwa da haka saboda ina ganin cewa in aka bibi maganar su da gamewun maganar manzan Allah da ya hana hoto duka kuma bidiyo da ɗauka hoto duk sun shiga cikin sunan hoto sun shiga cikin ƙarƙashin haka na himsuwa da wannan saɓanin wanda suke ganin halacci amma kuma ba na aibata wanda suke halattawa ba na cewa mutanen banza ne ba za ni bid'antar da su ba ba za ni cewa tare da maragaita suke ba irin yadda wanga ɗan gidan rumbon yake cewa to haka ya kamata kuma hoto da bidiyo ƴan uwa gwalgwada abin da ke cikin shi ne in za ka kalli mace muharramarka ciki da tsare wai wadda ba muharramarka da tsare ce a ciki haramun ne da abin da aka bayyana cikin haramun haramun ne sa'an hoto ne kuma ko kuma bidiyo ne kamar tere da zaka kawo a cikin gidanka hukumcin ta abin da aka nuno a cikin ta in aka nuno haramun ko a tsakan haramun ko aikata mi in aka nuno halal ko tsakan halal ko aikata mi halal kamar madibi ne duk duniya babu wanda ya taɓa fitowa ce kallon madibi ne ne amma da shi da kamera kusa aikin su guda kusa na da bambanci bambancin su kawai in ka fita gaban madibi sai ka bar ganin kanka ko kawai shi kuma na kamera an iya fiddo shi a yi tawana shi amma na madibi da ka kaushi kenan ba a ƙara ganin shi haka in ka zo ƙalƙashin ruwa za ka ga mi hoton kanka ba malamin da ya ce idan ka leƙa ruwa kaga hoton kanka aikata haram ko kana cikin gida mai kyau da madubbai da tsari irin gidajen zamani zina ne ba kaga kanka ba inda aka ci gaba duk inda kake yau kana ganin kanka cikin madubi inda kake kwana ma kana ganin kanka ba malamin da hito ce wannan abubuwan duka haramun ne na kafu tsananta kama kakku tsananta ma kanku kan mas'ala hoto da bidiyo mas'ala ce da aka yi sabani kanta kuma ya halatta yi sabani wanda suka dauki janibin halacci babu laifi wanda suka dauki janibin haramci babu laifi ba mas'ala bace da za ta sa ku ki juna kuna gaba da juna kuna aibata juna ko zagin juna wannan shine kuma nan zamu dakata amma daga fada daidai Allah ya ba mu lada kuskure ko makamancin haka Allah ya fi mana gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi